الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كتاب حلية طالب العلم كو كتاب حلية طالب العلم littafi ne wallafar malam bakar bin abdullah abu zaid wannan kuma shine darasi na hamsin daidai malam da yana ta ci gaba da ba mu shawarwari da hanyoyi da ainihin wato suke sa ɗalibin ilimi ya zama ɗalibin ilimi ya yi mana bayani game da attafakuhu da attafakkur satin da ya gabata alal mu'allif rahimahullah fa ya ayyuhat talib yace ya kai ɗalibi ta hallabin nazari wat tafakkur ka yi ado bin nazari da yin nazari wata fakkur da kuma yin tunani to sharhin karatun da ya wuce ba mu yi ba ko? to karatun da ya wuce malayin kita idan na ƙulu almaratib awwalan al'ilm abinda muke cewa anan shine mataki na farko shine al'ilm ilimi ثم الفهم متاكي نبيو سنن سي كما فهمتا ثم التفكر متاكي نوكو سنن سي التفكر تناني ثم التفقه sannan mataki na hudu shine attafaqquh la budda min hadha lalle babu makawa sai ka samu waɗannan na farko al-ilm na biyu al-fahm kana iya samun mutum ga karatun yayin ma bai fahimta kana iya samun ga karatun ya fahimta amma babu attafakkur a ciki ko kuma ya hada ma babu attafaqquhu babu fahimta ta addini babu fahimta mai kyau ta karatu faman faman la ilma inda fa kaifa yatafakkar wanda ba shi da ilimi yaya zai yi tunani wa kaifa ya'lamu wa kaifa yatafaqqah ko fa kai wa kaifa yafqah yaya zai yi ilimin yaya kuma zai fahimta wa man indahu ilm shaq uthaymin yake cewa amma wanda yake da ilimi walakin laisa indahu fahamun sai dai bai da fahimta fa kaifa yatafakkar ya zai tafakkuri yana da ilimi ba fahimta ba tafakkuri la yastati ba zai iya ba hatta walau hawala an yatafakkar koda yayi kokarin ya zama mai tunani game da karatun to ba zai iya ba tunda bai fahimci karatun ba wa huwa mimman la yafhamu wato shi yana daga cikin wanda ba su fahimci karatu ba la yumkinu an yatafakkar ba da zalik tunda bai gane karatun ba ba zai yi ba yayi tafakkuri ma game da karatun bayan haka ba da an tafahama ta tafakkar sai bayan mutum ya fahimci karatun sannan zai yi tafakkuri hadha madlulu hadhihi alaya wannan shine abinda wannan aya take nunawa ma madlulu hadha alhadith to menene kuma abinda hadithin da muka karanta shi kuma yake nunawa wa tatafakkar aidan wa tatafakkaru wato kayi tunani fi anwa'id dilala game da nau'o'in addilala nau'o'in addilala ana so ka yi tafakkuri game da nau'i daban-daban na addilala kafa dalili ko kafa hujja wa anwa'ud dilala nau'o'in da ake kafa hujja ko ake yin dilala thalathatun uku ne na farko dilalatul mutabaqa akwai wata dilala da ake kiranta dilalatul mutabaqa na biyu akwai dilalatu tadammun akwai dilalatu tadammun ta uku akwai dilalatul tizam akwai dilalatu wato dilalatu wato dilalatu iltizam kaga abubuwa guda uku kenan al mutabaqa at tadammun da kuma al iltizam fa dilalatul lafzi ala jami'i ma'anahu dilalatu mutabaqa wato dilalan lafazi ka kalli in Allah ya faɗi magana a cikin alkur'ani kalli lafazin ayar in annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hadisi kalli lafazin hadisi to fa dilalatul lafzi abinda lafazin yake nunawa ala jami'i ma'anahu a dukkan ma'anoninsa wannan shi ake kira da dilalatu mutabaqa nau'i ne daga cikin nau'o'in dilala dilalatu mutabaqa shine idan aka faɗi lafazi to ka gane ma'anar wannan lafazin da dukkan ma'anoninsa ودلالته على بعض على بعض معناه دلالة تضمن idan kuma ya zamto dilala dinsa akan wata ma'anar ne ba duka ba to shi ake kira dilalatu tadammun idan dilalan lafazin gaba ɗaya ma'anarsa to shine dilalatul mutabaqa waccan ta farkon kenan idan kuma dilalar ta takaitu ne akan wani daga cikin lafazza wato daga cikin ma'anar lafazin wannan ainihin dilala din to ta zama dilalatu tadammun wa dilalatu ala lazimin idan kuma wannan dalilin ko wannan ayar ko hadisin tana hujja ce ala kharijin ala lazimin kharij kharij hadhihi dilala wato hadhihi dilalatul tizam idan kuma ya zama to wannan dilala din ala lazimin dilala ce akan wani abu lazimi sannan kharijin wanda yake waje ba a ciki ba to wannan ita ake kira da dilalatul tizam wa hadha al-lawn thalith wannan launin na uku dilalatul tizam min ad-dilalati yana daga cikin dilala kenan duk lokacin da lafazi ya zo daga malam yana so ya bambanta ma tsakanin ilimi fahimta tafakkuri fiqh gane karatu a matakin farko yin karatu kai a matakin farko fahimtar karatun a mataki na biyu mataki na uku yin tafakkuri akan karatun abu na hudu kuma a tafakkuhu domin da kayi ilimin ka fahimce shi kai tafakkur to natija ta karshe da zaka fita da ita shine at-tafakku shine za a ce mutum faqihi ne to sai aka gaya ma idan ga lafazi to shi lafazin yin dilala da wannan lafazin dilala kala uku ce akwai dilalatu mutabaqa akwai dilalatu tadammun akwai dilalatul tizam to wacce kake da ita to shine sai malai ke gaya maka cewa wato na ukun wa hadhal laun wannan launin na uku min ad-dilala na dilala huwa alladhi yakhtalifu fihi an-nasu ikhtilafan aziman wato dilalatul tizam din nan ita ce dilalar da da yawa malamai suke da sabani mai yawa akan ta id domin qad yaltazimu ba'dhu an-nasi min ad-dalil domin a iya samun wasu daga cikin mutane sillazum wato sillazumta yin hujja da wannan dalilin ma la yalzamu abinda ba lalle dalilin yana iya lazumtar haka ba wa qad yafutuhu ma yalzamuhu a garin haka kuma abinda dalilin yake wato abinda ke lazumtar wannan dalilin kuma yazo ya kubuce a inda ya kamata su kafa hujjar ba nan suka kafa hujjar ba lafazin abinda yake nunawa ba haka suka fahimta ba wa baina zalika tafawutun azim to a tsakankanin irin wannan ma kuma akwai tafawut wato bambanci mai yawa fala budda an yi amala hadhihi dilalat shi yasa ba makawa dalibin ilimi in aka ce kafa hujja shi yasa zaka ka kafa hujja sai a ce ai wannan abin da ayar da ka kawo ba ma akan haka take magana ashe ba wai ka gane ayar ba sai ka san kuma yanda ake dilala din aya din to dilalar ayar kuma shine aka ga ma akwai dilalatul mutabaqa akwai tadammun akwai iltizam ka san waɗannan shi yasa aka ce ba ilimin ba fahimta ba fahimta ba tafakkur ba tafakkur ba at-tafaqquh an gane wannan duk sharhi ne Uthaymin rahimahullah yake cewa yake mana fala budda an ya'mala hadhihi dilalat kenan ba makawa sai yayi amfani da waɗannan dilalat din gaba daya hina idin yasulu ila darajati tafaqqu sai yayi amfani da dilalatu al-mutabaqa dilalatu tadammun dilalatu iltizam to wannan shine dalibin ilimi zai kai darajar zama at-tafaqqu yana da fahimta wastinbadil ahkami min adillatiha kuma daga nan dalibi ya zama wanda zai iya istinbadi ya tsamo wato wani hukunci daga cikin wani dalili kai baka gane ba ga yanzu wani ya zauna shine aka ba mu misalin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da almajirinsa Ibn al-Qayyim a satin da ya wuce abinda kwata kwata tunaninka bai kawo ba akan wannan ayar sai ga sun fitar da shi wannan ayar daga cikin abin da za a yi istinbat shi yasa za ga kwarewa a ilimin hadisi bayan ka karanta hadisin ka fassara sai ka ce ma yustafadu min al-hadis abinda za a fahimta a cikin wannan hadisin kamar yanda wani ya littafi guda akan la taqadab mujalladi guda ne akan la taghdab wani kuma ya littafi akan ya aba umair ma fa'alan nughayr istinbat kenan kai kana kallon hadisin kanka za yake magana in ka samu ɗalibi ko malami sai ya ce ai to wannan hadisin banda wannan akwai kaza ma yana iya koyar da kaza ana iya fahimtar kaza ana iya fahimtar kaza daga cikinsa don haka wannan shi zai sa ɗalibin ilimi ya kai darajar attafaquhu fahimta wastinbadil ahkam da kuma yin istinbadin hukunce hukunce min adillatiha daga dalilan wannan ainihin hukunce hukuncen zai iya daukar aya ya fitar da hukunce hukunce masu yawa akai ya fitar da hadisi ya fitar da hukunce hukunce masu yawa akai wa yuzkaru ana cewa anna shafi'i rahimahullah imamu shafi'i rahimahullah bari ka ji wata kissa ta imamu shafi'i nazala dhaifan ala al-imam ahmad ibn hanbal wata rana ya sauka a gidan almajirinsa ahmad bin hanbal a matsayin bako wa ahmad talmizuhu karka manta imamu ahmad almajirinsa ne malan ya zo ziyara ko ya sauka bakunta gidan ɗalibinsa talmizu shafi almajirin imamu shafi'i ne wa kana imamu ahmad yuthni ala shafi'i inda ahli imamu ahmad kullun yana kwarzantawa da yaban imamu shafi'i a wajen iyalinsa ga ai imamu shafi'i a kan Allah da ya saka masa da alkhairi ai kaza kaza yana yawan ambaton imamu shafi'i yana yabansa a wajen iyali kana ai al-imamu ahmad yuthni alai imamu ahmad yana yabo ai ala ala shafi'i yana yabon imamu shafi'i inda ahli a wajen iyalinsa fa nazala zata yawmin alaihi dhaifan ana nan ko wata rana Imam Shafi sai ya sauka a gidan Imam Ahmad a matsayin bako fa qaddama lahu al-asha da haka Imam Ahmad ya kawo masa abinci yana kawo masa fa akalahu kullu ya cinye abincin duka wa radda safaha khaliya matar kawai sai ta ga bako ya dawo da kwano an side shi ba komai a ciki fata ajjaba ahlu ahmad iyalan imamu ahmad sai suka fara mamaki shine ko imamu shafi inda kake ta ba mu labari a kansa kaifa ya akulu ta'ama kullah ya ba ko irin su imamu shafi da kake gaya mana irin ilimin su a kawo mu abinci ya share shi duka was sunnatu bayan kuma kaga ita ma tunda tana tace bayan sunna annal insana ya akulu qalilan bayan as sunna mutum abinci dan kadan yake ci ba da yawa ba sai tace hasabu bin adama luqaimat an ce ɗan adam ɗan lomomi sun ishe shi yuqim na sulbahu da za su rike bayansa su rike shi fa in kana la mahala annabi ya ce in ba makawa sai mutum ya ci da yawa fa sulusul li da'amihi wa sulusul li sharabihi wa sulusul li nafsihi ya kasa cikin sa gida uku kashi ɗaya ya ci abinci kashi ɗaya ya sha abin sha kashi ɗaya ya yi numfashi lakin shafi'iyya akala da'am akala kullu da'am hadhihi wahida an gane ta ce amma imamu shafi ya cinye abincin duka wannan tsokacinta na ɗaya ke summa innal imam ahmad imam ahmad in sarrafa ila ahali bayan ya kawo imamu shafi abinci sai ya dawo gida wa namu shafi'i imamu shafi'i ya yi bacci ya kwana falamma kana fi akhirin layl da ƙarshen dare ya zo kama ya tahajjud imamu shafi'i sai ya tashi yana tahajjud wa lam yadlub ma'an bai nemi a kawo mai ruwa ba ya tawadda'u da zai yi alwala bihi da shi aw lam yaqum yatahajjar ko kuma ma aka ce bai ma tashi yayi tahajjud din ba azunnuhu annahu lam yaqum yatahajjar shaq uthaymin yace ina zaton ma bai ma samu damar tashi yayi tahajjud din ba thumma adina thumma udhina al-fajr sannan sai aka yi kiran sallar asuba fakaraja ila sala sai ya fito wajen sallah walam yadlub ma'an lil wudu'i bai fa nemi ruwan alwala ba hadhihi ithnatani tace to wannan shine abu na biyu awwalan abu na farko annahu lam yatawadda bi alwala ba wa hum yahsabuna annahu qad nama dan duk azatan su yayi bacci to ya mutun zai yi bacci irin wannan na dare mai nauyi kuma ya tashi bai saki alwala ba kawai shiga sallah saniyan na biyu lam yatahajjud kamar imamu shafi a ce ya zo ya kwana haggarin Allah ya waye bai yi tahajjudi ba wa huwa imamu min al-a'imma bayan shugaba ne malami ne falamma asbaha da gari ya waye qala imam ahmad lahu imam ahmad sai ce da shi kaifa taqulu fi shafi'i aw afwan falamma asbaha qala ahlu al-imam ahmad da gari ya waye iyalan imam ahmad sai suka ce kaifa taqulu fi shafi'i ma taqulu ya naji kana ta fadan imam shafi'i imam shafi'i ka faɗi duk abin da ka faɗa akan imam shafi'i dinnan amma warrajulu akala da'am mutumin nan ya cinye abincin nan duka wa mala'a badanahu ya take cikin sa wa namu kuma ya sheki baccinsa wa kama kuma ya tashi abun mamaki wa lam yatawadda bai sake alwala ba qala atikum bil khabar sai ya ce to zan zo muku da labari zan zo muku da labari fasa alahu an gane ko sai ya tambaye shi da haka da ya fito sai ya tambaye imamu shafi faƙala sai ce amma ta'am tambaya ka ta farko game da abinci fala ajidu a halla min ta'amin imamu ahmad bin hanbal fa'arattu an amla a batsani min na daɗe ban samu halattaccen abinci ba irin abinci na halal da na samu gidan imamu ahmad ban sani ba ko zan sake samu nan gaba shi sa na take ciki na da shi wal insanu ahyanan kuma kai ka sani yayi mutum babu wani babu laifi wani lokaci an yamla a matsanahu ya cika cikin sa da abinci fa abu huraira ga abu huraira radiyallahu anhu ya kula lahu rasul manzo Allah ya ce da shi ishrab min al-laban ka sha nono sosai wa huwa yaqulu har sai da imamu har sai da abu huraira ya ce la ajidu lahu masakan ban ba mashiga tsinke ma'ana sai da abu huraira ya take cikin sa ba masaka tsinke imtala a batsanahu ka gamsu da wannan in kaje sai kai mata wannan bayani wa amma kauni lam atahajjat amma rashin yin tahajjud dina fali anna tafakkura fil ilm gani na yin tafakkuri yin tunani game da ilimi afdalu min at-tahajjud yafu tahajjudin falala wa ana ja'altu atafakkaru fil ilm ni kuma a wannan tsawon daren tunani nake ta nake ta fitar da matsaloli matsaloli na ilimi wastanbabtu min qawli rasulillah ka gani wa nake ta yin istinbadi nake ta fitar da maganganu da fa'idoji daga maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ya aba umair ma fa'ala nugair ya kai abu umair ina ka kai dan tsuntsunka wani ne annabi yana zuwa gidansu yaro ne yana da dan kanari ko tsuntsu wata rana sai annabi ya je tare da shi ya yi tagumi ya ce me ya faru aka ce ya yi tsuntsunsa ne ya mutu sai annabi yake masa barkwanci yake ce ya aba umair ma fa'ala nugair imamu shafi kwana ya yana fuffutar da hukunce-hukunce da istinbadi a cikin wannan gabar kawai ya aba umair ma fa'alan nugair ya ce ban yi aune ba kawai sai na jana as-salatu khairu minan nawm wa kaza fa'ida ma adri mi'atan aw alf yake cewa nayi istinbadin fa'ida fa'ida ban sani ba ko ɗari dai ko dubu haji ba a wannan hadisin yanzu kai aka ce ka fitar da abin nan kila da ka fitar da ɗaya biyu sai ka tsaya ya ce a wannan hadisin ya fitar da fa'ida ko dai ɗari ko dubu ka gane wannan ita ma in ajiya sai a yi wa madan bayani wa amma kauni lam atawadda haifu kharajtu ila salatil fajr amma kasantuwar ban sake yin alwala ba na fito zuwa sallar asuba fala uhibbu an atluba ma'an wa ukallifakum alwalata tana na sai nake kyamar kar in kallafa muku ku kawo mun ruwa tunda alwala ta tana nan kila kana cikin gida da iyalinka sai nayi sallama na ce kawo mun ruwan alwala sai na ba sai na dora muku wahala ba wa ana ala wudu'in min salatil isha alwala ta ta isha tana nan an gane ko fa zakara zalika li ahlihi sai imam ahmad ya koma gida duk sai ya zayyana wa iyalansa fa qalu ana suka ce yawa ko ni fa in ji yawa sai yanzu muka gane to a takaice dai sai malai ce wal maqsudu min zalika at tafakkur wat tadabbur kaga shine karatu muhimmin da yasa aka kawo maka wannan kisa shine ka zama mai tafakkuri da tadabburi cikin karatu li anna wahidan minna idza ata bi hadithin domin ɗaya daga cikin mu a yau in yazo karanta wani hadisi yastanbidu minhu ma sha Allahu min al fawaid shi ma zai iya fitar da hukunce hukuncen abinda Allah ya so ya fitar na fa'idoji wa sayati insanun akhar inda hu filistin ba sai kuma ga wa sayati insanun akhar wani mutumin in yazo shi ma inda hu filistin ba in yazo wajensa shi ma zai iya fitar da istinbadi wasu hukunce hukuncen fa yastanbidu minhu masaila kathira sai ga ya fitar da masaloli masu tarin yawa wa fadlullahi yutihi man yasha fasara kamil maratib an gane ko wannan falalar Allah ne yana bayar da ita ga wanda ya so a ƙarshe sai malam ke cewa fasara kamil maratib kenan martabobi na ilimi guda nawa ne kenan al-ilmu sai me al-faham sai me at-tafakkur sai me at-tafakkur an gane ko to insha Allah mun dan ƙara lokaci sai ayi afuwa insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik